إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu ta'ala ya kaddara durin a markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke ungwal karkara a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna talata 27 ga wata na safar hijira shekara 445 wanda ya dace da 12 ga watan tara 2023 yau sha Allah za mu yi darasi na 130 cikin littafin bulugul mara na alhafiz bin hajjar al'asƙalari insha Allah darasi na 130 insha Allah masu cin da hanyoyin sadarwa na labarin yan uwa musulmi jama'a ta mutanen morocco libya wanda muna fatar allah subhanahu wata'ala ya ji kan matattunsu marasa lahiya kuma allah ba su lahiya kuma allah ba su da danginsu haƙurin musibar su same su ana maganar morocco dubu zaune dubu wanda wai aka gani ne ma wanda aka tabbatar sun mutum banda na kasan gini libya ana maganar dubu biyu wanda aka gawa ana tsammanin shidodin mutum dubu goma sun bace dubu goma wani wayar ba sun bace allah wa alam a samu wani ba an samu wani ba allah ya kan sai gawar ta musu za mu tashi hadisin abu ayyub al-ansari abu ayyub na kamar da yadda yake ruwayar wani abi ayyub radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la yahilu li muslimin an yahjur akhahu fawqa thalathin fawqa thalath layal yartaqiyan wa yu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khayruhuma alladhi yabda'u bi salam wannan shine karatun na yau ganin sati da ya gabata karshen karatun masa'alar zagin uwaye wadda tana daga cikin mahi girman laifi da Allah ke dirmiyar da mutum a gidan wuta dalilin shi zagin uwaye wanda kuma mutum zai mamaki an san da wahala mutum ya zagi ma'aikunci ta sai gama wata hanya wanda kake zagin uwayenka a kaba ka kawo ba ka zage su shine zagin uban wani ko uwar wani shi kuma ya maido zagi to wannan zagin da ya maido ma uwayenka tunda kai kaja shi ramuwa ce yayi hukumuncinka laihinka kamar kai da kanka ka zagi uwayenka dan shi ramawa ce yayi eh kai kaja manaka laihin kun bayani ya gabata irin masu ganin cewa ai kowa ya zagi uwayen shi a'a wanda ya ware zagi shi zagi uwayen shi karanta ruwaya ta musulun wadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-mustabani ma qala fa'ala al-badi hatta atadil muzabbi masu zagi guda biyu akan duk abin da suka faɗa fa'ala al-badi lahi iyakan wanda ya fara hatta atadil muzallum sai wanda aka harawa in ya huce gona da yi aka mai daya yayi biyu ko sama da haka amma muramawa ce to shi wanda ya rama bai cikin zagin uwayen shi illa mai bayani baya kullum ramuwa sakayya Allah bai zargin mai sakayya mai fadon fadala ta- ta yahewa ka yahe shi yahi kuma kana da lada a wajen Allah amma zuciya ta ɗauki mutum da rashin haƙuri sai ya ramuwa ko ta ko ta micece ko ta bugu ko ta kisa ramuwa ce yayi to wannan ba a kiran shi mai laihi kuma ba mai zargar shi illa abin yabo abin da ake so a yahe shi yayi wannan shine karshen karatu sai karatu mun harko kenan yau yace wa ana abi ayyub radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu limuslimin an yahjura akhahu fawqa thalathati layal yace abu ayyub al-ansari ke bada labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bai halitta ga musulmi ya aurace ma ɗan uwan shi musulmi kenan sama da kwana uku kaga nan laihin na ƙauracewa yana kan wanda yake musulmi ba kafiri ba ƙauracewa musulmi sama da kwana uku bai halitta ya ce yaltaƙiyani za su haɗu fa yi uridu hada wa yi uridu hada an fasa fa an gamu wannan ya kawo da kai nan wannan ya kawo da kai nan kenan kowa shi harkar shi ne ake ganewa da gabaci a kaka iya hushi da wani ko ya bata maka rai buku gamuwa ba da ce kuna gaba amma a gamu gaba da gaba kowa ya kawo da kai shi harkar shi shi ake kira da gaba to wa'annan masu gaba guda biyu sai ya ce wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam wanda yayi a cikinsu ana gaba wanda ya fara yin sallama shine mahici a wajen Allah subhanahu wataala kaga na akwai jan hankali na cewa Allah shi hadace mu kuma ya samu da ɗabi'a ta hushi da ɗan adam to amma shari'a ta baka dama kai hushinka ba mai hana ka hushi ɗabi'a ce kai hushi amma an maka iyaka wannan hushi naka bakin kwana uku limit din shi iyaka shi kwana uku karka iya ban haushi game da kai kau da kai ka kau da kai ka ban haushi kuran ka san ka ban haushi to amma za mu yi haka iyakan mu kwana uku dan kwana daya ba zargi na kwana biyu har na uku da na kau da kai amma bayan kwana uku to anan ne laifi ke shiga ka gana damun shari'a Allah yi masan halin kada ya hushi ka ɓata rai kamar ba ka haushi in kalle da kaje kin ciki in kalle da ma ka kawo da kanka kawo da kaina duk wani akwai dama ana cikin fusaha kuma ɗabi'a ɗan adam ba laifi ba ne ko da hushi aka yi amma bakin kwana uku kaka wuce shi ne bakin abin da aka baka dama an haka yaushe sai ce kuma a wannan masu gaba guda biyu wanda Allah ya yabo da aka gamu wanda har assalamu alaikum shi ne ya hilada shi Allah ya so bayan akwai kira ga kowa ya zama to yana iya neman hiyar kaga anan ya ni ka iya ne kowa ya san kan fadala kai kai kaga amsa ma zai ina kowane imani da neman wannan fadala ka gamu da shi kana nema ka targa shi yana ma da gayyaka kaga dai an kwabe kuma abin da ake so a yi to wannan haka ka'ida take akan samu wasu mutane masu taurin zuciya ko busassun zuciya a can za a nema ka yi sallama mai kau da kai ka je ka ba shi haƙuri ya ce yaƙi ni da wani an ƙariya wannan tabbas na san ɗan uwa allah ka fata mishi daga baya ya samu ɗan uwa na je nake ba shi haƙuri to zuwa ne kaga an cewa idan aka wuce kwana uku za a shiga wuta ta dai shiga wutai wallahi ka ce mutum ya dai shiga wutai kurin don ta wurin kai cewa Allah shi dai shiga wutai inda yawa wani magana ne shi dai shiga wutai amma da masu zuciya mai zai mai tauri da yawa Allah ya Allah ga fuska mushi to wannan idan aka yi haka ka nema yaki to kai baka cikin laifi annabi sallallahu alaihi wasallam ruwa cikin sunan abi dawud ya ce lahillu musulmin an ya jura musulman fauka talas faza da kewu sallim alai tsarin kadaran kula zarka larud wadda ba bi ismi ya ce bai halitta bai zuwa musulmi ya kaurace kwana uku ɗan kuka gami mai sallama hasu uku kina gamu su uku gamuwa uku kana mai sallama ya kawo da kai gamuwa ta biyu ka mai sallama ya kawo da kai aka yi na uku kuma za na ci a nan faƙada ba bai ismi shi wanda ya amsawa shi ke cikin laifin gaba shi ke cikin laifin gaba tun da ka kame ɗaya kame biyu kame uku wata ruwa ma ta yi wanda ya ƙaurace wa musulmi lalil musulmi an hajjura musulma lalil musulmi an hajjura akawo faƙwa talas fa man hajjarahu talas wanda ya ƙaurace mashi faƙwa talas ba mata da kalan na duk wanda ya gaba ya ƙaurace sama da kwana uku ya mutu zai shiga wuta kaga haɗarin gaba so da ya mutum in bibiyar ƙin su ce shi wala da ta sami sai ka kul kamar shi wani ne kaza sai ka diba wani to kaga idan aka yi irin wannan abun kaji kayi kayi yakiya wata ruwa ya ce daya cikin sabi abin kharash abin kharash ce na ji magana da kunne na yana cewa mana ta da hau sanatan ka safa ki dami ka safa ki dami wanda ya kaurace gaba wacce kara guda yace kaman kaman ka zuru jinin wanka ne kamar jinin kisa kamar layin kisa da ka shekara guda kun kai ta gaba da bayanin cewa don wasu inganta wanda ya yi gaba a kullum litinin da alhamis allah subhanahu wata'ala yana sa ana kawo aikin bayi yana gafarta bayan shi kurakuransu litinin da alhamis iya cikin madalin da mazan laikata iya so a samu azumi a cikin takardun shi to idan aka zo takardun bayi sai Allah ya ce masu gaba ya ce malaku wannan takardunsu a jinkirta shi a mai da su gihi takardun wa'annan bayan masu gaba har sai sun gyara har ta stani har sun gyara ba a ɗaukar takardunku ko ku cikin lanzu a ma gafara karanta na haka yan uwa kenan kai za ka bakin naka an har aka samu mutum mai taurin kai ne kai dai kame ɗaya aka gamu ya kauda ya kiya kame biyu ya kauda ya kiya uku to wannan kuma kana ciki kana da dama kai ko kai maka yi madan cikin layi laihi da ake saka layin gaba layin wanda ba karba aikin su ko layin da aka manta shiga wuta sai ka wuta wannan da ya kiya mai taurin kai faqad ba da ismi shi ya koma da layin shi ta yake dauki da wannan layin na gaba sai baka ciki kuma me ba ma komai dai magana gaba kun gaba ce ko da rigu ba da didi bakin fana ku ne ko laifi ya maka ko ba mu saka ba dalilin komi kun da gaba gaba ce ko da dalili ko ba dalili in dai gaba ce ba ta dalili na akwai mai sababi ce gaba mai sababi ta fasikanci mutum ya zama to dan ta'adda ne kuma laifin ya yi ana ga an ba kawace mishin ba zai cika ba da yi to an ce kaurace mafasiki ko mai laifi a matsayin tashar a kan tsawatarwa ya san aibin da yake laifin da yake don yi zai ai a kawar cimshi baya wannan ana ga halittar haka in har wanda yake mai laifi na ana kala misali isa ga tawakana su ka'abin malik da shi da rabe da hilal bin umayya wanda dai aka san labarin da dai akan yaƙi da aka tabuka ba su wuta ba wanda manzan allah da nasin qur'ani ne ba da dama aka tsaye da magana da su da nan sallallahu salama ya hana kowa ya musu magana shi bai musu magana tsawon wasu kusan kwana arba'in kenan wanda da ya san kisa sananna ce wanda hawar na kusa har na kusa abokin ka sai ya yi kima kwa ka bi kita cikin abin da ya tada mai hankali ba ta mishi rai abu biyu ne na ɗaya ce akwai muhimmiyar ciwo akwai abokata da aboki shi ne mai kusa da shi ya ce duk gari ya kaurace ba a ba mai magana na yi ji iya garka tsallaka ne na shiga na mai sallama sai kau da kai kullum iya ne kau da mun kai ya ce abu ka tsara baka saman ni ina sanar manzan shi ni yau suna sanar shi abinda kuwa ce min allahu ala wannan abin ce ba ta kada mahankali na biyu ya ce yana cikin kasuwa iya yawo dole da ganci ya kawo da kai haka wani kuwa iya harkar shi ya ce sai ya ga wani ya zo iya tambaya ya ga aikin skim haka ya ce gwada mai da yatsa ya neman ka'abu ashe maliku gassan cikin sarakuna na kahurai irin an san dama halin kahurai makiya addini aka samu ta dama wanda wani ami abu ake so a ji hankalin shi dai a ƙara ɓata abin sun samu labari ka'abu annabi ya ƙaurace mishi an ƙaurace mishi ya so da kyau nan dama ya yaudare shi da yi da shi sai wannan mutumin ashe mutumin gassan ne aka sarki turo shi yake neman ka'ab ya gama da shi ya bashi takarda shi da ya buɗe takardar sai ya ga min malikin gassar ila ka'abin malik an balagana an sahibu da ƙasar jafaf fasilai na wasi ita mun sami labari abokin naka ya nesa da kai ya ƙaurace maka ka zo ma'agaza maka ka'ab ya ce wata musiba kan wata musiba ya ce haka waye gari kahuri yana kwaɗe na kahuri iya kwaɗe a kai na abin lalace kahuri iya kwaɗe na ita abin wata wani abin ya tada na hankali ya ce je nemi wata abin murgu na wuta ya sa wata kadai ya kona ta almuhimmi dai ma wani misalai ne wai na kauracewa mai dalili hanci haka kauracewa mutum da aka san iya wani aiki mara kyau to amma ana bayanin kauracewa ba wajibi ba ce ana yin ta don fa'ida don ya zama darasi yakan yi wani ƙauri an ƙaurace mace da ke na abada wanda wannan ƙauracewa ba ta gyara komi kenan kai za ka ji ba halin mutumin za ƙauracewa ɗan wani ƙauracewa za ta sa damu sar iyayewa kai wani aminin shi ne kuma kana kana aka samu kana ci abubuwa da yawa wanda ya dogara da kai wanda in ka ƙaurace mishi ba ta matsala kaga irin wannan kaga amin da ya komo amma in zama to za a ƙarce mai shi ke na ya take na rasa shi wannan kuma a nan ba dole bane ba a yi ta sai dai a yi zama da shi zama na gwargwadon mido shi ta hanya kuma a takaice da kenan ƙauracewa da ake magana a nan ƙauracewa wanda abu dawo cikin suna kishi ya kawo maganin ƙauracewa ta dalili ya kawo labarin abdullahi bin umar ne ya ƙaurace wani ɗan shi dalilin wani abu dai na ta'addanci akan sunna ya mai da magana ya ce shi da ya tsaro cewa hayi mutu zai magana bai magana ba hayi mutu bai magana ba a takaice dai kaura cewa wanda ba dalili na shari'a ita ce ake magana gaba kar ta wuce kwana uku in kuwa ka wuce kwana uku ka mutu na mutu za shi bauta wanda ya wuce shi kwana uku ka mutu akwai wuta Allah ke wannan shine abinda yake wannan hadisi na abu ayyub al-ansari cewa wannan sanar ya ce la hilu muslimin an yahjur akahu fawqa thalatha layalin to wannan ruwayoyi mai yawa cikin abu dawud ya kawo su amma nan guda ya ka ta la hilu muslimin an yahjur akahu fawqa thalatha layalin bai halatta ga musulmi ya kawo ce ma dan uwan shi sama da kwana yaltaqiyan sagamu fa yu'ridu hadha wannan ya kawo da kai wa yu'ridu hadha wannan ya kawo da kai wa khairuhuma hiya a cikin su alladhi yabda'u bi salam wanda ya fara sallam muttafaqun alayh wa an jabir radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kullu ma'rufin sadaqa duka abu nagari sadaqa ne duk abu na kwarai in dai abun kwarai ne wa ma tafa'alu min khairin inna nabi alayhi duk abin da ka yi dai alheri na kware ne kalma ce wani abu ne na badawa duk abin da na alheri Allah bai barin ka haka nan shi na ta hanyoyin alheri ko shiga aljanna suna da yawa suna da yawa Allah bai ma bawa hanyoyin shiga gidan aljanna kuma baka san ba a cikin wace ce ma haka idan kakka yi wasa sakaki da aikin alkhairi kai ta kullum ma'arufin sadaka akhrajahu al-bukhari رواية الإمام البخاري وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آه وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق wannan muhimmancin kakare na aikin alkhairi yace manzana ce la tahqiranna min ma'ruf shan kakare na duk wani abu da kware kakare na shi kaka ga manzo a yi shi yace ga misali ko da ba ka ba mutum koyi bace ko ka kalli mutum ko gamu da mutum yi gaba da gaba kame mulmushi shine mulmushi a talak wajen talak huska mai annashuwa da mulmushi kalli mutum ta mulmushi wannan kadai alkhairi ka yi mulmushi a fuskar ɗan wanka ya kuwa san sakamakon ku gama shi ku gama rai ba ka ya sa matsala kuma zuce zana wani abu zai da zuce shi da ka gama yau ka gama ka sha kunu dole zuce sai ta ba ya taba amma amin mu shi dariya kai dariya alhamdulillah wannan kanshi alkhairi ne da nace salam sai wannan ruwa ce ta mata musulmi وعنه وتروى أبو ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك أخرجهما مسلم أبو ذر كبار الأبان شيئا من زعل صلى الله عليه وسلم يجي إذا طبخت مرقة إذا ذاك دوا ذاك يروم ذاك يدقي دقي كدن قال الله ka kula da makwacin gashi ma dan sha samu dan roman kusan da nama ya tara mata ba mun da amara ya nama kullun da mun mihi da nama an da amara ne kullun yadda nama ya nama nuri nama ya tara mata ran kina aka samu shi ma makwacin dan samu idan dan samu wannan dan romo romo shi ma dan taba rai wadata ta cika haka nan ta sai ka dauka abu ne ina ganin da wani kisa ta mamman san da ke badawa ta wani bawan Allah wanda ya samu matsala ta rashin lahiya ya mutu alƙahira da ta mutu iya yawo ya gwasu tsohuwa a shara shara ta mahauta tana tsinan kashi kashi take tsina sai ya ce baiwar Allah miki da kashi ta ce wallahi ina da yara ne muna jima ba mu ci nama ba wannan ƙashin in na je na ɗan dawa muna ɗan samun ɗanɗanon nama muna ɗan jin daɗi shi suka samun ɗanɗanon nama ta samun ɗanɗanon ɗan bukin bukin nama kwanta suka samu ƙashi da suka tsina kuma a shara fa wannan bawan allah a lokacin da ya zo ya zo ne wata tamban kwana ya samu matsala ta rashin lafiya ta zuciya ya ta yi london an ce dole sai an masa zuciya ta kowa sani kuwa kowa san da hadarin buɗe zuciya yace iya so a bashi dama ya dawo gida ya dan abin da shirya shirya ne dan wasu da zai ne ka hanya ya ga ma iyalan shi kuma ya koma ta kwame aiki asalin dawo da gida to a cikin wannan kwanakin ne da ke iya dan kewayawa haka unguwa ya dan motsa jiki haka da yake annan ne ga wannan tsohuwa sai ya ce mata mata yi wajen wancan mahauci akwai mahauci na mai mahauta wanda yake zuba kashi a wurin ya ce yanzu kamar ke da iyalanki kilo nawa zai ishe su ce kilo guda ya ishe suka zo wajen mahauci ya ta wannan duk sati ka ba ta kilo biyu tsawon shekara ya biya shi kudin shekara guda shekara guda ba shi wannan duk sati ka ba ta kilo biyu ya shekara da shi da ya koma gida kudi ya ce ta warware ta kai ma jami'a da wayanta da babbaci ya shi gida ta kashi iya annuri iya walwala ya ce baba ka sauya daga cikin kama kana wata walwala to shi dai ya ga me ya haka ba mai ka samu ta shi dai to yanzu can tsohon ta mai addu'a iya ka addu'a ta mai addu'a ta mai addu'a tsohon na haka ɗari tun abin ya ji daɗi ya ce wallahi abin da nake ya gaya mata abin da aka yi sai ta ɗaga hannu sai ta ce allah ba ba bana lafiya kuma abin da yake ya tashi shi ke na ci a ƙare kwanakin da yake a masar ya kare ya koma london shi ke nan ya ban kwana da abinda zai ya koma wanda abin kamar ya mace ya kan alheri da kwan sai ya ce da dosan shi aka meka tar dosan shi na wanda ya zo da shi da aka meka dose ya shiga sai aka sa a fari aka sa na'ura suka ce a wani takardun wane ne cinawa da suka ce a ba na kamar miliyan takardun ga kakin shi da kuma karɓar kakin a je a kuskuren takardu an yi mashakin ka ba masa takardu za ka bincika ta su takardu shi ne kuma su ne za ka bashi sai to ya kai me kai ya kai ka tambaya ya kai duk abin da yake gwadawa babu shi na matsala ya sa la samala ya kullu sai ce to shi da abin da ya tuna wannan abin ya yi wa shi da kuma da bai laya shi da abin shi ba mai magana ba shi ba ka da komai ba da nasu ba inda yake kuma kurin shi dai ga abin da ya san yayi kurin shi lahir da ya samu kenan ya dawo gida ba na aiki wallahi wani shi shi aka mutum ya kaga aka ce ya tawassu da ita alkhairi kuma Allah ya taimake shi kuna annabi ya ce dawo an za ku bi sadaka ko ruwaya na ce koyi wa Umar lahiya ko magani da sadaka ai sadaka ce kuma ya samu kaga biyan bukata kan haka muna magana cewa kenan wannan a wajen dan maraya ne mai hali ke gan yake ga nama wani haka ne wani to kenan nan an ja hankalin kulawa da makauci kaka bar shi haka nan iya motsa bakin shi babu wa anhu wa ana abi hurairah radiyallahu anhu ruwa ta bukhari ta muslim ke wannan wannan kan da ta abu tarakin wannan ta la ta haka min al-ma'ruf shay'an wala an talqa haka bi yawshin talakin na kakkare na abin kwarai ko da kallon ɗan uwanka da huska mai walwala kakkare na abu alheri ne da na cewa da ya ce wa annu kin abu da kin na manzon sallallahu ya ce ya za ka baka tamarakatan in ka dafa wani romo fa akthar ma ka yawaita ruwan wa ta'ahad jirana ka kula da makwabcinka mana ka bashi duk wani ruwa guda biyu ruwa ce ta musulmi وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه akhrajahu muslim abin da yake wannan wata abu huraira yana bada labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man nafasa a muslimin kurbata min qurabil duniya duk wanda ya yi wa wani musulmi bakin ciki daga cikin bakin cikin duniya nafasa Allah an kurbata min qurabi yawmil qiyamah shi ma Allah zai yaye mai bakin ciki daga cikin bakin ciki na lahira ko bakan ciki nan kurabin ci bakan ciki ba ɗaya ba na lahira na kiyama kanan akwai jan hankali in ka ga wani a cikin matsala ya yi ƙoƙarin yayi mai da idan ka iya na shiga gaba ne na badawa ne na menene yin haka a cikin sayan musulun kamar da ke nasu ƙura'ani allah subhanahu wata'ala da yake cewa وان كان في عسرة نظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا إذا خير لكم كنتم تعلمون آه سامع أنا باشي الله يجي هاني هرقوا وان كان في عسرة فنظرة إلى ميسرة إن باشي ده شيء كاس إلى شيء آه شيء كي يبي بابو الله يجي أن ذاك تامي زوا الله ورولي ثم كياي كما شيء ما هي الخير كيس كياي مش معناتها إيش الله ya sani da kun kun san abin da yake ciki shine ruwa musulun annabi ba labarin wani mutum cikin magabata ya mutu ba shi da aikin alkhairi ko daya ba wani aikin alkhairi ne Allah mai tambaya aka mai tambaya mai gare ka ce ba abin da ke gare ba abin da ne a rayuwata ka tana da ci kai ba mai zai tana ma karshe dai tana abin da ya san iyayi shi dan kasuwa ne yana da yara yana ba da kaya yana raba kaya ya ce abinda yake ce yaran shi in suka je amso kudi wanda kuka je babu ku kawo da kai tsalle ku ba shi lokaci ku tsallake shi kaf ku matsa mashi wanda kuma yake da halin ma abinda ya kawo ka a mai kokonto a kudin wani bai ke ka zama kaza ne ku amsa haka wannan allah ce yin hakan da yake kawo da kai Allah ce mu muka yi dacewa da mu haka Allah ce kawo da kai mana a bar kama shi a bar lahin shi a yaji shi Allah ya hana a kama shi lahin ne aka yi da yin wannan kurin ya iya ko sauƙaƙa ma wasu bayan Allah wannan shine abinda yake cikin dai ma'abda masu muhimmanci yace wa man yassara ala musirin yassara Allah alaihi fi dunya wal akhirah wanda ya sauƙaƙawa wanda ba shi da shi Allah zai sauƙaƙa mai duniya da akhirah wa man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah duk wanda ya rihi asiri ya suturce musulmi kai ma Allah zai ma sutura duniya da lafiya tuna ce sutura akan samu ba ana nin ba akan shaida akan samu wani mutum mutumin kware ne wani mutum zana yake cewa a ƙilu zo da hayati da abin akarati ko bi akarati ruwa ta taba ta kan haka na biya cewa ko kawo da kai ga masu daraja mutanen kwarai kan kurakurai kowa ya san wani mutumin kwarai ne wannan aikin banza ba aikin shi ba amma shekan ya rinjaye shi ya zo ya abuka cikin aikin banza ko mutumin kwarai ne mutumin kwarai ne amma shekan ya rinjaye shi ta nufi irin wannan ya kai kai kai kawon bagani ba ya kawo da kai kurin ba kaje kana mai bazo ba ashe wani da shi ka zaki wanda shi kaza ki kaman wani kaman wani kaza a shi da mutum banza ne a tsautsayi ne shaidan yana jaye shi kuma shaidan babu wanda ya gani shi ba mai daga ba shaidan kai kowaye sai dai ka bi Allah ma tsari da shari shi sai Allah ke wani ake mana umarni mu nemi tsari da wajen da shi da gare shi ko a wajen karatun Qur'ani ka fara neman tsari a uzu billahi sami'in alim shaitanir rajim don haka shi ɗan ba mai ce mai daga mai kai amuwun kare babu daga annabi adam a.s. a matsayin annabin allah ne amma da bai dai kai da kawowa sai da yanzu da shi tsarin tsuwa da komi da shawara ta banza to haka yi to idan bai tsira ba adam ina ga wani kuma abu da yawa yawa kana annabi a rayuwar salama na masu imani wanda ba shakka kan imaninsu amma shi ɗaya da su irin misali irin su gamidiya irin su ma'is cikin musulmi wanda musulmi ne akwai namiji akwai mace kowanne zuwa ya zina zina suka yi iyaka da ku wannan zinar suka yi ba ta ɗauke masa ba imanin su iya nan shi ɗan da kurin jari su kuma da kansu an san shaida hukumcin zina a musulunci sai shaidu ba ma ɗaya biyu ba sai hudu kudin ma kuma kowa ya yi ya gani takwas za a mahaji amma ba haka babba mai uzumin ya ce ya ce maka kayi zana ya yi mamaye guda tamanin amma da kansu ba wanda a kawo su kowane wannan biyun kowane shi ya kawo kanshi ya ce na yi har annabi su ya kawo da kai ya shiga hira kamar bai ji ba san kaga abin numa ga da kawo da kai ko kamar ta Allah bai nan ba a kawo da kai ya shiga hira kan bai ba ya koma ta nan annabi ya koma ta nan ta haka ya rasulullah ya koma ta nan hidda yesu uku annabi kaga na kawo da kai annabi ya aibi ba amma ka kan shi karshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da yin shi kuma aka mai haji hakan gamidiya ita ma haka ta yi irin wanda wannan hatta ta rasulullah ta kan nabi ya kawo ta rasulullah wai so da kake nema kamar da kamar da kamar da mai zan labarin mai ta ce na yi duk da annabi ya kawo da kai an ba ta ɗan dama amma ta ce ta kunta yi mai take nema a tsarkake ta shi ma ka nemi wani wani mai a iya son ka kaka ta a tsare daga duniya mai haddi shi kuma alƙali a wajen shari'a idan mutum ya kaka shirin wannan ya shiga hannun alƙali to ba magana kuma kuma baya kenan alƙali shi ake haddi zai na Allah amma duk da haka ita kai ka kawo kanka ka ce na yi kaza ko da an je an fara ka ce a kai wadda ba wani ban yabo ha kun ba wani a ce a cigaba da kashe ka dole a gyale ka dole a gyale ka shi ma da aka je da aka fara bugun shi da ya shi juya su gudu ya yi suka bi suka ida na tsada ta bisa hukumi shi iyayewa zai na dama iyayewa janyi ta ma an gama da shi an kashe shi kenan mutum a ƙa'idar ta yamun ta zo shi ba kama shi aka ba shi ya zo kirarin ya yi zina a kama shi ko a zama ya ce ka yi jima bunyi makon lamuri ne ne duk ta ya kai ya kake za shi ganin shi na zaman shirin bincike a doko kaza aka aunawa wani shi ne waye da ake na turanci da turawa da suke neman abu ana neman wai an kawo ba shi dawa ta kullum shari'a Allah ta daɗi kaga an zura mutum mutunci ba yanda iya lokaci guda ko da bai zana ba hamid ya za a iya bi wani magana mani shi ne a doko ko da wasa da ta zubda shi ne ba iya ce a ta turanci na samu shi kenan maka tsakanin kilintan ba kilintan ne ko kilintan ne ko suka ta mishi kai da suka kama shi da hujja dai aka wannan shugaban bankin duniya suka aka dai to kaga wannan musulunci ne ba wani zamara kai ya kun kike na shaida ba shaida don aka barka ku tsakanin kai da Allah ya kiyara shara Allah kenan ba wani abu annabi ce duk wanda ya rinka to barai Allah ya fitace shi ya tuba tsakanin shi da Allah kuma akwai tuba dillahin da kai inda tsakanin kai da Allah ne ba ka shiga hannu ba eh ka tuba kai tuba da tsakanin kai da Allah Allah sai ya yi maka haka nan magana cewa in ka ga mutum cikin wani hali wani an kame sutura magana kenan ka suturce shi ka yi ma'ala zai masu sutura haka mai tona su sai ce wallawa fi auni al'abidi ma kana al'abdu fi auni akhi na kuma a jumlace gaba daya na biya tabbatar da cewa Allah yana kan taimakon bawon shi matuƙa wannan bawon iya taimakon ɗan uwan shi na mai kira ne ga dinin da ka saka ba da agaji ga wani in dai kana taimaka ma musulmi kana taimaka mutane kai ma Allah iya taimaka maka magana ke din mai taimako Allah na taimakon shi ka kare na agaji da abin zaka iya ma wani ka mishi in dai kana hidiman mutane kai ma Allah zai taka magana ke Allah taimake wannan ruwaya imam muslim ya rubuto shi وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله عبد الله بن مسعود كي تشوى من الله صلى الله عليه وسلم ياتي من دل على خير دون شريس أو أن أيكين الخير كي كسبب كغدا كي كي كوبا كي كي to Allah zai baka lada gwalgwadon ladan wanda ya yi shawara ka kai agaji ka kai gwadawa kai ba kai ba kai amma dalilin kai ka sa wancan yayi Allah zai baka lada irin nan wanda ya yi ma irin na ta mithul ajr fa'ili wannan kaka yake da kame ke ta Allah ne ya bada kaga ya za a yi da kuɗi na bada kaza kuma shi ma ba shi lada irin nawa to haka shi Allah ya ba kai ka ba shi ba kuma naka bane eh naka daban kuma shi ma Allah zai bashi a cikin nashi zai bashi lada mun zai ga za a yi ne na sha naka da kuma a haka wannan fadara ce ta Allah subhanahu wataala shi ma zai bashi yanda ya baka kuma ba naka zai dauka ba cikin nashi zai dauka ba wancan ba wannan shi akhraja muslim ka dole ya karanta da mu duk abin da zaka iya ko kai baka iya da kanka kai bayani kai agaji ka sa ka gwada ayi kai ma kana da kamar duk aikin alkhairi kamar da ke aikin tsiya ma dai haka ne in kai ka sabba shi wa an umar radiyallahu anhuma an annabi sallallahu alaihi wa sallam qala man ista'adakum billahi fa a'idhu wa man sa'alakum billahi fa a'tuhu wa man ata ilaykum ma'rufan fa kafi'uhu fa in lam tajidu fad'u lahu akhraj al-bayhaqi abinda yake ruwaya ta Umar bin Khattab yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ista'atakum billahi fa'idhu wanda ya nemi kariya a wajen ku da Allah ku kare shi ana zaka buge shi ko na zaka wani na daban ita ba dan Allah da Allah ya da Allah ka samu lafiya da Allah ka da Allah ka bar ni idan girma Allah ka kama ko ran wata zaka iya wani abu daban zaka min illa da ci iya gama ka da girma Allah to ka bar shi sai min lafiya idan Allah ya gama ka da shi ba shi wannan kare wanda ko tambayar wani gabanin dan Allah to ba shi ba shi dan Allah wa man ata ilaykum ma'rufan fa kafi'u wanda duk ya maka wani aikin alkhairi ka saka mishi ka saka mai da alkhairi kai ma nan iya karantar da mu na a tabadul wajen aikin alkhairi kamar ne maka wanda kuma da magana sani kai da gwamnatakin an ma kaza nasar ake cewa la shukurar lama la shukurar nasu mana da ruwa cewa duk wanda bai gode mutane bai gode ma Allah kenan ana son godiya a aka maka alkhairi shi ne ce falam ta jidu an har baka samu abin za ka rama mushi to kame addu'a fado da kame addu'a a yakan yi wani ya yi karhin gaba shi ba gamin karshe ma kai ma fara ba gaba shi shi ya baka baka iya bashi to kame addu'a wannan addu'a ita kama umarni akalla kenan kawa mutum duk mutumin da ya mara sai kame addu'a shi da magana kenan an wanda baka ba ba an wanda zaka ba ne ka mishi wani baka yi mana ka an muka iya ba in ya karin ka ba to kame addu'a dai wannan ruwa ta gaba haƙi kuma dai hadisin ya inganta da taliban ne kashin suna sahiya hadisin ya inganta wannan shi ne ƙarshen baban albir wasila na kyautatawa da sadar da zumunta sai sabon babi babu zuhudu walwara baban gudun duniya za mu ce da tsantsani a zuhudu wadda shari'a ta yadda da ita wadda ba a zarginta shi da ake cewa barin duk abin da zai cutar da kai a lahirarka ka guje mishi da abin da zai ba haram ba ne ba amma zai shigarta da kai a lahirarka ka guje mishi an ce ba an ce ba zuhud ka ƙaurace ma duniya gaba ɗaya wannan Allah bai shirya ta kanan ba barci ma duniya gaba daya a halitta halak haramta haram gudun kamun Allah shine zo gujin fitina ta duniya ka ta fitine ka amma cewa zuhudu ce baka cin nama baka shan madara baka shan kaza baka shan abidani yadda sa da gishi wai da sama wa da kanwa ba da dan suka nema wa da sa da kanwa shi bai shan madara bai shan nama bai arme shi na aka ta zuhudu ko sufaye to na abu ne wanda ba shari'a ba ba Allah wani addini ba na Allah ba babu wani addini na Allah da ya kawo sama ce duniya gaba ɗaya wai ka ƙaurace mu jin daɗin duniya wanda Allah subhanahu wata'ala da ya magana cewa waye ya haramta kulmun haramta da ta haramta zai bada wata wata ba ta nuna قال لك قل الذين امنوا بالله في الدنيا خلصت لهم خلصت يوم القيامه تقول يا مسو من حرم الذل التي اخذ العبادي وطيبات من الرزق يا مسو waye halatta ado waye ya haramta masa ado da kaya abu mai daɗi waye haramta la ta ga musu kul hi lil ladina amanu fil hayati dunya khalasta yawm al qiyamah ga musu dama Allah dan sababu su masu imani dan ku yi ku tuko mori ku daɗi tun daga duniya amma gobe kiyama su kadai na duniya tarayya ake da mai imani mai imani amma yawa na mai imani mai hifin dadin amma ce halitta yau kiyama gobe kiyama su kadai suka cin moriya kan haka kenan maganar ta kace ba ruwan karjin dadi ba haka bane ba an ci alwara arka tsantsani abun ba haram bane gangariya shi ba akwai dan abu zum sai da gaba na shekaran je ne mutum yana mu'amala ta halak da haram ɗan kasuwa ne iya sai da shinkawa da gishiri da sukari da taba kaga akwai garwai to wannan ƙadira macin ta da giya a giya to kaga ɗan kasuwa ne duka biya ku an ce wannan ba ta duka duke shi haramun ce sai da ya baka ce kaci haramun don duki akwai garwaye zai ce maka wanda suke cewa akan alwara abin da ya wani bangaren tsantsani ka kaurace mishi ko an san ma'aikaci ne inda muka shekarun ji akan tafsiri ma'aikaci na bariki ka san kuma iya cin hanci da rashawa ga biya iya da halal kuma iya da haram to da irin wannan akan tsantsani da kaurace ma abin sai lafiya amma ba ma hukunta ce in ka ci a ce ka ci haram duk ba ci haram na gangariya to amma jiya ki dan tsanin ki na alwara dan tsanin ki tsanin mana ka kaurace mi kai da shiga cikin ne ba ta ba ta da ba ta baka na gudun wada lahi cin ko ba ta ba ta baka lahi ba ta ba ta baka lahi abin da yake gudun lahi wajen to ga abin da ka ta bare ta kaurace mishi ilahiya shi ne alwara in ta tsani gudun ta ji bayani kan wannan masaloli ne gudu gudun duniya zamu ce da an tsani عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأهوى النعمان إصبعيه إلى أذنيه نعمان بن بشير رضي الله عنه كيتشيوا يجي من زن الله صلى الله عليه وسلم ينا تشيوا تسي دي بعد الأبار وأهوى النعمان إصبعيه إلى سيحكا كنا جين دي دكنش na ji manzana salama kenan da kunne na da wa'annan guda biyu kunne na guda biyu na ji manzana salama yana cewa innal halala bayyinun wal haram bayyin wa bainahuma mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun min an-nas faman ittaqa ash-shubuhat faqad istabara al-dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubuhat waqa'a fi al-haram كالراعي يرعى حول الهما يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب متفق عليه nu'man ga abin da ya ji da kunnen shi daga wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam cewa halak a bayyana take karara haram a bayyana take an san giya haramun ce karara modi haramun ce zina haramun ce ga su dai zauransu akwai abu mai shubaha mai shubaha abinda akwai saɓani ba abin ne ba ƙarara cewa haramu kin yanzu wata misali muka ba da dukiya ta wancan mai abin ko mas'ala da ake a yau ta magana ta hoto halaka ne haram ne ko da abin da yake da ka kasa gano abin da yake ciki da kan akwai abu da yawa da za magana a yanzu wanda malamai na magana a kan shi misali a kan za mu ce a kan sallah da jini a jiki kai wannan sallah idan giya ta taba jikin wani abu wanda yake mai sallah ta ɓaci ko ba ta ɓaci ba tun da abin da yake da ɗan shubha ko cin shi iya da magana kan shi wanda haramcin ba ƙararraba ne a hili ƙararra sai an gama nasoshi wanda za a yi samun cewa haramukin ne wannan shi ne abinda yake yanzu ka misali yanzu ce ka kama me yake cewa a wani suka magana taba ai kaga taba babu su bin ta ƙararra a ƙwararri ko suna ku amma an kawo dalilai da wasu ayoyi akan wasu ababe na ayoyi na kakkashi kan da sauransu akan shi na aiki abu to wani zai ce ma a shuba ce akalla za a koma zage wani ai ba aya bace ko ba aya bace ba ana abin da zai a koma zage haramun ko ko dalilin da ake kawo ko ba musulman ta karara ba ka musulman ta akili karara ba to wancan dalilin zai a samu haramci shi da almuhimmi dai duk abin da yake babu nasi karara amma akwai alama haramci tare da shi shi ne kurum babu sunan shi karara amma akwai magana shubaha kama da haram a cikin aikata shi shine shubaha wanda ya ce la ya alamuhun na kasirin nasu da yawa cikin mutane ba sa iya sanin su masu iya gane ka gane don babu sunan shi ilimin ilimin zai gane zai bunci koma gane duk da cewa ta shuba mutu saba don saba kan shuba a ta shuba ko matsala domin ta shuba ba a ce an kai ka haram karar amma hukumci gaskiya ta shuba da abin da babu kaza don babu nasi karar kan shi shi abin da ba a yi hukumci akan kaza ne to amma kai kawai jami'ai lafiya magana kenan ya ce famin taƙa shubata duk wanda ya guje ma shubaha fakatattara da dini wa irdi ya kubata daga mutuncin shi da addinin shi kena ya kare mutuncin shi ya kare addinin shi don ba mai tuhumarka don ba mai ci haramun ne ko ka zane amma in dai kada ka shubaha to ma kai kada ka haka yau ne ka haramun ne zu misali araman wadda kaba suke uku akwai masu ganin har yau in kai ko na kuku a ƙari tare ne ko wanda ko da an mun kama fata wadda ta sauran suna daga masu halittin ta halitta ga kana iya ramanta ba suke uku amma aka masu kallon baka iya ramanta za ka iya maida ta amma iyawa danginka ko na da wasu kuma kwallon kuna zane haka ke cin al'umma haka yake to ka gana ya ta mutuncinka iya ma ta ya kama iya kama iya wannan kallo da ba don ba kowa ba zai iya gano wani abu ne wanda yake ya masu iya zai gano wani fasawar ba zai mutu a nan gaske magana kina misa kawai cewa kan kasa ka cikin wani ba dan abin da shi ɗanka iya wasu famin ka akwai da ake ma san famin ka sai ɗauka wani yara kurta kullum zaman da ake saboda saboda saki a saki uku mata irin wannan abubuwan da masu kuma mutum kawarci mu duk amara ba ta amma mutum kawarci mu kaka shiga cikin su he da ruwa kwan yace wa ma waqa fi shubahat waqa fi haram duk mai shiga shuba to zai hada cikin haram ba inda kana shiga shuba to kana kana kana shiga cikin haram za ta kai cikin haram ne shuba ce sai mu magana kenan yace karra'iyar a hawla hima kaman makiyayi da yake kiwo tassa bakin iyaka ba iyaka ba ce alhima alhima lalle ne iyaka ma ba ana nan iyaka bane ba yace kaman me makiyayi dake kiwo a gehekin alhima yushiku an ya kafi iya kusa fada cikin shi me alhima asalin alhima sarakuna tun da har ana yi sai a ce gandun sarki misali annan ma yayi ya imai alhima guda keɓance wuri wannan wurin wuri ne da abin sha gwamnati daula dabbobi da komi na gwamnati su kasa shiga na wurin duk abin da ba na gwamnati ba ba na hukuma ba bai shiga na wurin ya kewaye ya keɓance wurin makiyaya ce an ba kawai shiga ba to sarakuna na da kware don su a can shi kun za ka shaka shi kana shiga ka gama yawo kana shiga ka gama yawo su a can ba saurarawa talaka shiga alhima ta sarki falalala kwarai akwai kuwa to shi ne ta kamar to kaga ɗan kuwa duk wanda ya san abin gona ko daji kai je ka raba irin wannan to za ka hada tabbas ka hada dan dabba kai rike ta kana shi ka wufu shi ka gama yawo kenan kan ma ka tankar wurin daga an ce nan wurin gandu ne gandun sarki ne wanda aka keɓance to ka tankar wurin ma duk kuwa mai tankara mai kiwo a wajen wannan gefen wannan abin to iya kusa wa tabbas na hada zai to daman kaka tankara shi yana ya gare ka shi yasa yake cewa kan ra'ayar ahalu kamar makiyayi ne da yake kiwo a gehikin gandun sarki da mace gandu na hukuma wanda sarki makiyaya ta yi guda mace ya ce ala wa inna li kulli malikin hima kowane sarki iya da gandun shi wanda keɓance ba mai shiga yana shi ba musulunci ayin wannan suna keɓance a cikin dabbobi na na zaka ko na betalman da ake kaci an jiki wasu kenan dabba ba ta shiga ciki wadda ba ta dabba da gani a ciki gudun tantanan ce don ba a yi ware ya gane wannan ko ka sa ka ce ta kace ya gaba ka ce ta mace kurin ta ta goma ce daga ta shiga wani ya ce gidan kemu ya ke ce ana ta shiga layi kurin da dabba ta shiga can ta shiga layi don ba a yi warewa su za ka cika idan bai mai shiga bai mai sana bai mai tankara wurin ya ce ala jan hankali cewa wa ina himar rahim haramto shi gandu allah da allah ki hana a shiga abubuwan da allah haramta ga sunan ga doka kaza a doka kaza abu kaza ga zina ga ƙarya ga shan duk ga sana to wannan allah shi ne aka ce aka kewaye wannan wurin kawai da ya shiga duk abin da ke na anan a wurin cikin haramu ne allah hana ka taba yadda shi wance hana ka shiga cikin ganin shi to Allah hana ka shigo cikin nan sai muke fasara da iyakar kenan hudud mace hukumatu dai mai shi iyaka al-hudud don da kenan haddi na Allah Allah iyaka me iyaka kaka tsallaka ka shiga wannan hurmi kuma musa ake cewa mata hududullah wala ake cewa kana at-taib mun zo kamar zama da ko ce at-taib me at-tauba at-tauba ma ka me Allah ce at-tauba ar-ruju mutum ne a wannan misali gandun ko iya abin da Allah keɓance kashi kan haramci bawa ya ta'addanci shi ɗan yarin jaye shi sai afka ya je ya waɗa ya shiga dumu-dumu cikin abin da Allah hana zina ce doka shan giya ce ƙarya ce har yanzu ya tsallake wannan wannan iyaka ya shiga haramci wurin da Allah hana shiga aka ce wani taba an kaza yanzu ya ji wa'azi mana raja'a ya komo iyaka wannan ya fito daga cikinta ya dawo inda aka ce tsaya shi ne taba a tauba a ruju komowa daga wani wuri da kawada da aka hana kashi yanzu ka dawo mai yawancin istighfari a san kalmar istighfari ya saka firula a laihin da kai e na yi yanzu na komo a yanzu na tana ka tobara ko na bari a manzu ko ai nawa da laihi mai istighfari neman allah ya yi mun laihin da ne shi kalmar istighfari duk da an ce kowanne idan ya kaɗe ta shi na kaca idan ishtama'a ya fitaraka ko zai fitaraka ishtama'a kalmomi ne in suka haɗu wuri guda tana ba da ma'ana daban-daban amma in suka rabu ko daga ko kai daga bana ko ne to ba tana kan amma asalin kalmar gata a tauba ruju'u ne komowa daga laifi istighfar neman Allah ya yi maka daga laifi da kai dan suka mutu a taubata akta wannan wal istighfar kenan ya fasa annan take ana daga cikin saddan tuba a akwai tarku barin laifi ko kai tsaye ga bari kai tsaye ka yi nadama ko da ne ba ka koma ba abada in dai a ce shi haƙƙin Allah ne ka bari ka yi nadama mai nadama shi tuba da kai kenan Allah gaba ka yi nadama kuma kai da ba koma hal abada an ga akwai haƙƙin Adam kai nema ya yi maka shine shaɗin tuba to kenan me tuba kenan ka dawo to kenan alhimallah maharimu abubuwan da Allah ya haramta ga sunan an iyakance su bawa kai hwada in kuwa kana tankara wajen su bangaren zina ce kai da baka zina amma kana zuwa gidan karuwai kana zuwa kana talla gidan karuwai shi wannan wa a irin masu zuwa Cote d'Ivoire wannan da yake cewa su talla da suke sai talla ce mana ce mai hadari ni na ji kuma abin da ke talla na saba ta kuma ce matsalai cewa yawo muke gidajen su su talla da ka je cikin gida kada ka iske mata ka kai musalla ta su kuma mata ne ba ruwan su da cikin su har mata an mana abu ta dole in digan karta da dawa zaka tsira daga akin manza kaga dole ka gamsa na kabarta dole ka ko koma garin ku nace ko ka saka sana ko koma garin ku eh dole ko koma garin ku ko ka je dole maka saki amma da ba ta wannan tunda kai kanka tabbata kai kanka kawai da kanka ce gaskiya ku hadin dan a cikin gida talaba ta waje dama a cikin gida ake talle sana'i a gida suke mata su ba su bashi su dawo su amsa ta su kun ba ruwan su dare jikinsu kuma an san abin da yake da san namiji mace kuma da yawa an san sun bar gida ne sun bar iyalansu a gida mafi yawa haka suke rayuwa ka irin wannan kaka kakkaje kakkai wannan kasuwar ya ce ala akwai sauran ku babu sauran lokaci Allah kai mu sha Allah zai mu ila sha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته